الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب باب الوضوء من الميض من الميضات من الميضة أو ميضات ين الولا دقا مزب الرواء إن أكي زب الرواء قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن ابن عقيل أو أقيل ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن أفراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا في منزلنا منذ الله كسنتينا زوى من أجدم فآخذ ميضة لنا سينا توكي مزبي أبن داكي زبروان تكون مدا وثلث مد girman wannan abin muddi ɗaya ne da ɗaya bisa uku an ruba muddin ko muddi ko da ɗaya bisa hudu fa'askubu alaihi sai na zuba masa fa ya tawaddau salasan salasan sai manzo Allah ya alwala ya wanke gabobinsa sau uku uku gabobin da ake maimaita wanke su sai manzo Allah ya wanke su uku uku wannan yana nuna yin alwala a maimaita gabobi su uku uku kenan ko babu tasmiya fil wudu'i babin da yazo na yin bismillah a cikin alwala in zaka yi ce bismillah shine tasmiya kenan قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي العقدي أو العقدي العقدي قال حدثنا كثير بن زيد قال حدثني ربيع ربيع بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله اسم الله اسم الله عليه babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba bai ce bismillahi ba mama la wudu'a annafi yatawajjahu ila madha ha la wudu'a babu alwala wannan kore wanda aka ina za a dan ina za a rataya shi cikakki alwala cikakkiya ko rashin alwala ya shikenan باب في من يدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما باب da yazo na bayanin wanda zai dauki hannunsa ya saka cikin ruwa kafin ya wanke abinda ake so in zaka yi alwala sai ka karkata ka wanke hannayenka guda biyu ka wanke hannunka sa'annan ka saka a cikin ruwa ka debo ka yi alwala qala akhbarana hashim ibn al-qasim qala anba'ana shu'ba qala akhbarani an-nu'man ibn salim qala sami'tu ibn amr عمرو بن أوس يحدث عن أوس بن أبي أوس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala yayi alwala ko zai alwala ko yana alwala fastawkafa thalathan sai karkata abin ya wanke hannunsa so uku wannan so uku fa qultu ana lahu ay shay'in istawkafa thalathan sai aka tambaye shi ina mana istaukafa salasan kala gasala yadayhi salasan yace sai wanke hannayensa guda biyu so uku wannan so uku wannan so uku bab babul wani babi alwudu'u salasan yin alwala sau uku gabobin da ake maimaita wanke su a wanke sau uku قال أخبرنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن همران ابن أبانا مولى عثمان بن عفان يتي أن عثمان بن أن عثمان توضأ فمضمض يتي سيدنا عثمان يا الولاء سيسا مضمض إذا أدخل الماء في فمه وأداره ثم مجه يقال تمضمض أما إذا أدخل الماء في فمه فمج ولم يمجه بل ابتلعه لا يقال له مضمضة يقال له شاربة أليس كذلك؟ مهم. واستنشق يشاك رواه هنشنسا وغسل وجهه ثلاثا يوانك فسكسا سو أكو ويديه ثلاثا da hannayensa guda biyu kuma sau uku wa masaha bi ra'sihi ya shafa ya shafan kai wa ghasala rijlaihi salatan sai kuma ya wanke kafafunsa guda biyu sau uku uku thumma qala sa'annan sai ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tawadda'a kama tawadda'atu na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi alwala kaman yadda kuka ga nayi dinnan thumma qala sa'annan sai ce man tawadda a wudu'i haza manzo Allah ce wanda ya alwala irin na wannan alwala da na yi sun masalla rak'atai ne sa'an nan ya yi salla rak'a biyu la yi haddisu fihi ma nafsahu ya to gufira lahu ma ta kaddama min zambihi la yi haddisu sai a yi ta kokari ana ana fama za a yi ta yi ai yana da in yanzu ne sai kake gani yana da almatin da manzon Allah ya faɗa akwai masu iya yi eh akwai masu iya yi inda ba masu iya ba za ba za a yi baki akwai masu iya yi karfin imani ne karfin imani ne duk wani abu fa yara ta kan karfin imanin mutum in babu karfin imani komai shedan na iya wasa da kai ya hana ka yin kaza ya sa ma shakka ya sa ma wasuwasi kai abu ya ce ba kai ba ka to karfin imani din yaya za a yi imani ya kai yadda ake so yaya za a yi misalai a kamaka misali mace ce fa ta yi wani abin da ke nuna ƙarfin imani wane namiji annabi ibrahim allah ce ya ɗauki matarsa da ɗansa ya kai ya ajiye su daji sai ya ɗauke su ya je ya mai ya ajiye su daji ƙarfin imani tun da allah ce jin ajiye su shi kenan sai da ya kama hanya ta ce kai taho taho taho ya zo ka zo ka ajiye ma wannan kasuwar gumin daji Allah ne ya ce ka yi ya ce eh Allah ne ya ce na ya ce sauka lafiya ina ma na wannan magana la yu zayyi'una Allah taho taho ya zo ka zo ka ajiye mu kasuwar gumin daji ba abinci ba ruwa ba guzuri ba komai ka kama hanya Allah ne ya ce ka yi haka ya ce eh Allah ne ya ce na yi haka sai ta ce sauka lafiya ina ma na haka da ina hannunka ne yanzu na kuma hannuwa da ina karkashin kariyar karewa kai yanzu na karkashin karewa da ina tare da kai kai zaka kawo abinci da kuma yanzu kuma waye zai kawo to in Allah zai kawo abu ba zancin sababi fa kai ne kake bukatar sababi sai kayi kaza sai kayi kaza in Allah zai ba zai abu in Allah ya ga dama ya da sababi bai ga dama yayi ba sababi duk ɗaya ne wajen Allah madaukakin sarki wani irin karfin imani kenan mace Allah ne yace ka aje mai yace eh yace au sauka lafiya lan yudayyana Allah har abada Allah ba zai taba to zartar da mu ba wani irin karfin imani kenan sa'annan shi annabi Ibrahim kansa sai da ya girma yana neman ɗa Allah ya ba shi wannan ɗan wannan ɗan in ka same shi ya zama kamar ranka kenan kuma Allah ce je ka yanka wannan ɗan cikin mafarki je ka yanka wannan ɗan da kanka ba wani ya je ya kashe shi ko ya yanka shi ko a'a kai da kanka za ka yanka shi yaya al'amarin zai zama kuma cikin mafarki kowane ne cikin kwaka sai kayi tawili a hatin da mafarki ne watakila ba yanka ake nufi ba watakila ba ka bane ba ba cikin mafarki bane ba ya aka yi cikin mafarki ne amma na ibrahim karfin imani sai je ya ce ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka na yi mafarki ina yanka ka sai ce ya abati if alma tu umaru satajiduni insha Allah min as-sabirin uba ya yi ɗa ya yi sun haɗu sai da aka zai ce ma aslama da suka mika wuya su biyu wa tallahu lil jabini wa nadainahu ayya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kazalika nujzil musin duk sa'an da ka mika wuya wallahi zaka gode mu wajen Allah ko masifa ce ta samu mutum Allah ya kiyaye in kaga masifan ta dau lokaci imanin ka bai karfi cewa jarrabawa ce daga Allah ba in imanin ka yi karfi lokacin zai ga Allah ya yi wannan abu duk da ma yayi ne jarrabe ka to amma ina wannan imanin yake eh ya za a yi sai a koma me ya za a yi ya za mu yi mu inganta imaninmu tasihu imanihi ba haka bane ba tasihu imanihi kenan ai sai ka yi ta jin maganganu a gidan rediyo a gidan talabijin a ko'ina wai ana cewa wani ma kalmar da ya amfani da ita malamai suna yi ma 'yan siyasa kutse suna kutse a cikin siyasa saboda suna jin haushin gwamnati tana yi da 'yan wasan kwaikwayo ita ba su ba ta yi da su shi sa bara su masu shiga siyasa ko a yi da su ma'ana ba wannan kadai ba kowa ce ai malamai bai kamata su shiga siyasa ba malamai bai kamata su shiga siyasa ba ba haka ake fada ba to bara mu zo bara na ja baki ku fassara wala yahilu lahu an yaf'ala fi'lan kowane irin aiki wannan aikin akwai siyasa a ciki akwai mulki akwai shugabanci hatta ya alama hukumar lahifi har sai ya san me a cikin wannan aiki siyasa za ka yi mulki za ka yi shugaban kasa ne sarauta ce ta gargajiya noma za ka yi duk abin an ya fa'ala fi'ilan na kira fi siyasa na duk wani abin da za ka yi baya halatta ka yi sai ka san hukuncin Allah in kai baka san hukuncin Allah ba kayi haramun ba za ka taba cin nasara ba iya rayuwanka kafi kowa zafi kafi kowa sanyi kafi kowa dabara kafi kowa tsafi kafi kowa kafi kowa yin abin da zaka yi wallahi ba za ka ci nasara ba la yahillu lahu baya halatta gare shi an yaf'ala fi'lan ya aikata kowane irin aiki ne tun daga kan siyasa har jagoranci har noma har sana'a har kasuwanci har ko menene hatta ya alama hukumar lahifi sai in ya san hukuncin Allah a cikin wannan abin yaya za a iya san hukuncin Allah wa yas'alil ulama dan siyasa baka isa ba haramun ne kai siyasa sai ka tambayi malami me ya halatta nayi wace kalma ya kamata nayi amfani da ita yaya ya kamata nayi don ya ce wala ya hillu lahu an yanzura ilaihi nazratan tu'zihi fa kaifa bi kalamin yajrahu in kallo harara aka hana ka kada kai don ka cutar da ya halatta ka zage shi ya halatta ka zanganta mishi kaza kaza kaza kaza yace wa yas'alul ulama in yana kana so yanda yana so ya sani sai ya tambaiwa malamai ba ce ya tambayi jahilai ba ba ce ya tambayi ai ya tambayi malamai ba haka bane ba ويقتدي بالمتبعين بسنة محمد ما سبين مي آه وانا ترجمة كينا بكو فسر وانا ويسأل العلماء ويقتدي يكوي bil muttabi'ina li sunnati muhammadin da masu dogon gemu daga jeron wando da sauran sunnoni fassara ke ne yayi koyi da masu dogon gemu daga jeron wando in kana so don Allah ka je a kwaye fatan don ka tabbatar da ka tsani gemu fassara ke ko tarjama kuka yi fassara kenan wa yaktadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin yayi koyi da masu dogon gemi daga da gaggen wando da sauran sunnoni da masu ijru da kabul duka allazina wa'anda yadulluna ala ta'atillahi waɗanda suke shiryarwa zuwa bin Allah maɗaukakin sarki ba haka Allah ya faɗa ba to shikenan duk wanda ya zo kansula zai saya menene za ce jikin birni je ka cikin birni ka sauke lahallari ka zo sai a saka maka kuri'a lokacin za ka yi sanin abin da za ka yi amma ba ga za ka yi sanin abin da za ka yi malamai ba za su shiga siyasa to sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba sai dai siyasar in siyasa da ake nufi siyasa ce don me za a ce malami bai zai shiga ciki ba ko dokar najeriya ta ce sai wanda ya sakandare sai wanda ya yi mai sai wanda ya yi karatu yana da sakandare ko digiri ko menene ba haka bane ba to balle ilimin addini shari'a ilimin addinin musulunci to sai dai siyasar ta kasu kashe biyu in kuna nufin siyasa da siyasar da aka fata akan yaudara da cin amana da ƙarya da zamba da menene da menene gaskiya bai kamata malamai su shiga ciki sai dai in za su shiga su musuluntar da shi amma su shiga ciki ga halin da ake ciki abu ne aka gina shi akan ƙarya da yaudara da cin amana da zalunci da rashin mutunci da rashin girmama ilimi da rashin girmama addini akan haka aka yi na wannan siyasa in dai wannan siyasa ake nufi ta a gaskiyan malami kar ya je wajen amma in ana nufin siyasa na jagoranci don siyasa jinkis khan tatari da yazo ya yaki mene da menene shine ya rubuta rubuta littafi yace yasa kundin mulki to daga baya ko Farid Waljini yana cikin da'iratul ma'arif al-usmaniya ko lilbustani ko karnal ishir ko menene she zai kara ya she sin bil kasra ya zama siyasa sai ana kiran siyasa bana kundin mulki tsarin mulki to in ana nufi da siyasa tsarin mulki ne manzon Allah shi ne kowa iya siyasa shi ne shugaban 'yan siyasar duniya duk baki ɗaya saboda da masoyansa da makiyarsa duk sun tabbatar da tsarin da ya taho da shi tun daga zamanin shi shekara 23 ya yi duk farisa da ruma duk sai da aka musulunta aka canza tsarin rayuwar suka dawo suka kasar ruma sun yi suriya ba farisawa suka zo ba su ne manya-manyan malaman addinin musulunci ba tun daga zamanin manzo Allah har yanzu siyasa suke tafiya addinin suke tafiya tsarin mulkin take tafiya alkur'ani ke tafiya sunna ke tafiya in za ka yaki sai nuna maka in kun je kada ku kashe mata kada ku kashe mata tsofaffi da ke cikin wurin ibadar su kar ku kashe su kar a kona gonakin su kar a yi menene da menene in ba wannan shine siyasa ba to mecece siyasa don rashin mutunci rashin gaskiya wallahi tallahi bukata ba za ta biya ba Allah ba yadda za a yi ka samu yadda kake so sai ka bi Allah da manzansa sai ka girmama addini to sa'an nan kuma masu ilimi ɗin su ma akwai tsarin da aka ɗora su a kai don kana da hutuban mimbari ya halatta ka bude baki ka faɗi komai ya kamata ya halatta ka yi atakin ɗin kowa don kana da almajirai kana zo kana karantar da su halal ne ma na halalun ne a wajenka ya halatta ka faɗi komai kai atakin kowa ko da matsala gaskiya ce sai ka ruwa matsayinka ka isa ka faɗi wannan magana baka isa sai ka banta sai ka je kai abin da zaka iya yi wannan wannan tafi magana tafi karfinka to kowa kuma ya sake shi ya saki bakin shi ya faɗi wannan ya yi atakin din wannan ya yi menene da wannan da menene da menene to kuma duk mantuwa da muke yadda muka karanta kitabu sunna a cikin sunan abi dawuda kowa ya canza tsarin rayuwarsa to kaga babun fi izamil ilmi wai mai kenan قال ابن منبه كان أهل العلم فيما مضى يدنون بعلمهم من أهل الدنيا وإذا ما لم يسنا كيا علم سني بازا سكي مقوة ba kowane ɗan siyasa ko mai kudi ko mai mulki zaka je kana Allah Allah ce ka zo ka yi wani abu ga gidan shi ko ka ka tashi kana tabbata lokacin ka je ka hana kanka bacci kai karatu ka zo ai kaza ai kaza don ka burge shi kai hasara kai hasara fayargabu ahlud duniya fi ilmihim in suka kiyaye ilimin su ba su zubar da shi kan titi sai masu duniya dan siyasa zai zo ya neme ka inda kake dan kasuwar zai neme ka inda kake mai mulki zai neme ka inda kake mai manomin kowa zai neme ka kai malami yanzu ka zo ka haskaka min ga abubuwan da suka faru zai zai zai je ya neme ka fayabzuluna lahum duniyahum in yazo ya neme ka zai baka duniyar tasa in ga dama ka karba ga dama ka ki karba wa inna ahlal ilmi al-yawma amma masu rike da ilimi yanzu bazalu ilmahum li ahli ad-dunya ka gani ko ana neman mai mulki ne ko mai siyasa ne ana Allah Allah hada jiki kai kana Allah Allah ce gwamna na neman ka ko za ka kai da shugaban ka kana karkarwa kana Allah Allah ce to me kenan kai ka kaskantar da ilimi ka kaskantar da kanka in ka inganta imaninka sai ka samu yakini cewa la razika illa Allah duk wanda zai baka sai dai baka kuɗi ko fuloti ko wani abu amma ya azurta ka Allah shine zai azurta ka ana fahimta فزهد أهل الدنيا في علمهم فظنوا عليهم بدنياهم mun karanta wannan fa cikin mukaddiman amma kun manta ko to ga mahallu shahid nan shine haddathana ad-dhahak ibn musa qala marra sulaiman ibn abd al-malik bil madina sulaiman ibn abd al-malik wane ne amir al-mu'minin amir al-mu'minin kenan ko zai shi maka sai biyo madina kasar madina وهو يريد مكة فأقام بها أياما شيئا دزنغو يزونا مكة كوانكي كأن فقال سيتي هل بالمدينة أحد أدرك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم yace a cikin Madina akwai wani wanda ya riski sahabban manzo Allah ko tabi'i yana akwai tabi'ai a cikin nan yanzu fa qalu lahu sai suka ce Abu Hazim akwai wani malami sunan shi Abu Hazim shi ne wanda ya san wannan abin fa'ar sana ilai ya ce aje a taho da shi a ce masa ya zo ya san cewa amirul mumini na ya zo duk abin da kake so zai baka amma bai je wajensa ba falon ma da kala alaihi da ya shigo wajen amirul mumini na kala lahu ya aba hazimin ma hazal jafa akai abu hazimin wani irin wulakanci kenan da kaskanci ga ka wulakanta ni a fahimci hausan fa ma hazal jafa wai mai kenan ya to ka gani wani irin wulakanci da jafa'i kenan kai min qala abu hazim sai malamin yace ya amiral mu'minina wa ayyu jafa'in ra'aita minni wani irin wulakanci ka gani daga gare ni ana fahimta قال سيتي أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني duk malamai kowa manya-manya duk kowa ya zo min kai baka zo ba kana gida mana an yi mishi wulakanci ke so yake kowa ka je ka kaskantar da kanka ka je ka yi timasanci ka je ka yi fadanci ka je ka yi kaza kaza kaza kaza ka zubar da mutuncinka ka zube ne ne a kawo abin da bai takara karya ba a baka qala ya amiral mu'minina sai ya ce ya amiral mu'minina u'izuka billahi an taqula ma lam yakun ina neman matsari daga Allah kada ka faɗi abin da bai kasance ba ma araftani qabla hadha al-yawm wala ana ra'aytuka baka sanni ba ai sai yau kuma ni ban taba ganin ka ba to in ne zan je in wannan babban darasi ke ciki fa duk sa na ce za a yi taro na arasuwa aka yi ne janaza ne ko taron daura ko menene in dai akwai ɗan siyasa akwai manyan 'yan kasuwa ko wane ne kai ka ji wulakanta ka za waye san da kai in kana zaune ma za a ce ka tashi ga dan siyasa ya zo ka ba shi kujera ai kaskanci ne ai ba karami ba an fahimta mun karanta wannan biyu wata hudu muka yi muna karanta wannan mukaddima qala فالتفت سليمان إلى محمد بن شهاب الزهري سيكلي ابن شهاب الزهري شيخ إمام مالك فقال أصاب الشيخ وأخطأت يتي مالم يايكس ديرني نايكس كوري قال سليمان يا أبا حزم ما لنا نكره الموت يتي تو يزينا نيمان نسيها دو وإن نسكجي إنا أنسان أبن دي كاوس متزبر دا مرتبس بزا أتنبي مسألة أو جنس بقى ba za a nemi su ba da shawara ba ba za a nemi su ga sai ke ta mai wannan me yasa muke kin mutuwa kala li annakum akhrabtumul akhirah yace don ku riga ku rusa lahiran ku wa amartumud dunya kuka gyara duniya fakaritum an tantakilu min al imran ila al kharab shi yasa ba ku son ku tashi daga inda kuka raya kuka gyara zuwa inda kuka rusa kuka lalata wannan kalma za ka yi fada an ka karbi eh kala sai ce asabta ya aba hazim kai daidai fa kaifa alqudumu gadan ala allah yace to ina labari za a je a hadu da Allah mi ya ake mi zai faru kala amma almuhsinu fakal ghaibi yaqdumu ala ahlihi amma wanda ya aikin kirki kamar mutum ne ya faku daga iyalinsa ya sake dawowa yana murna suna murna wa amma almusi'u fakal abiqi yaqdumu ala maulahu amma wanda bai aikin kirki ba kamar bana bawa ne da ya guje ma ubangidansa zai dawo ya zai ji ya san ba zai ji dadi ba ko فبكى سليمان سيكوكا وقال ليت شيري ما لنا عند الله قال يتي إنما دا نسمي مي مصيم أوجن الله قال سيتي أعرض عملك على كتاب الله aikin da kake ka fito da shi ka bizuro da shi ka auna da littafin Allah nan zaka san matsayinka a wajen Allah wa ayyu makanin ajiduhu yace ina zan sami wannan qala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim wannan ana nasiha ke wa'azi ake da gaske wa'azin wanda bai mika kudi an bashi bai mika hannu ya karba ba wanda wanda bai zubar da mutuncin iliminsa ba wanda ba ya jin tsoron komai sai Allah wanda imanin shi karfi ya san ba mai azutawa sai Allah qala sulaiman sai ce fa aina rahmatullahi ya aba hazim ina jin kan Allah qala abu hazim rahmatullahi qaribun min al-muhsinina أنا جي أي قال له سليمان يا أبا هازم فأي عباد الله أكرم وانين سكن باين الله في درجة أو جن الله قال أولو المروءة والنهى ما سمتنشي لحنكلي قال له سليمان يا أبا هازم فأي الأعمال أفضل ونأيك نيفي قال أبو هازم أداء الفرائض مع اجتناب المحارم كي أيكن داك وجب تامك كوشي ما أبن داك هرن تامك قال سليمان فأي الدعاء أسمع وأنا الدعاء شيء الله يفكر به قال أبو هازم دعاء المحسن إليه للمحسن إليه للمحسن فأنا الدعاء وند أكيما أيكين الخير كتوتة تامسا سيمك الدعاء الله زي كربا قال فأي الصدقة أفضل توجه صدقة تفي قال للسائل البائس وند ذا أباشيني وند كباشي دقومي وجهد المقل ليس فيها من ولا أذى da kuma kokari ko ba ka da shi da yawa kai kokari ka ba juhudul muqilli kenan kuma ba ba za ka yi mishi gori ba qala fa ayyul qawli a'dalu qala qawlul haqq inda man takhafuhu aw tarjuhu qala fa ayyul mu'minina akyas qala rajulun amila bi ta'ati allahi wa dalla an-nas 'alayha قال فأي المؤمنين أحمق قال رجل إن حتى في هوى في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره قال له سليمان أصبت فما تقول فيما نحن فيه كافة ديدي yanzu mulkin da muke ciki kai din nan me kake fada ne game da shi me ka babu ka fada min ra'ayinka me kake gani kala ya amiral mu'minina awa tu'fini yace ya amirul mu'minin kai min afuwa mana ka yafe min wannan fatawa tambayar kai hakuri ka yafe ni qala lahu sulaiman la walakin nasihatun tulqiha ilayya a'a amma nasiha ce zaka yi min ba wani karkaci shakkan komai karkaci tsoron komai qala ya amiral mu'minina inna aba'aka qaharu an-nasa bis-sayfi iyayenka da karfi suka karbi wannan mulki wa akhadhu hadha al-mulka unwatan ala ghairi mashuratin min almuslimina da karfi suka karba ba wai shawara ne musulmai ba wai nada nada su akai ba wala ridan lahu ba wai kuma musulmai sun yarda da abin da aka yi bane da karfi aka yi hatta qatalu minhum maqtalatan azimatan faqad irtahalu anha suka kakkashe mutane gashi sun tafi sun bar mulkin kuke kan mulki falau sha'arta ma qaluhu wa ma qila lahum فقال له رجل من جلسائه بئس ما قلت يا أبا هازم قال أبو حازم كذبت إن الله أخذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه sai da ya haka suka kai inda ya duk magana aka yi ya ce kana da bukata sarki ko gwamna eh kana da wani application kana son fuloti kana son kudi kana son gida kana son kayar kana son mota me kake yace ba na bukatan komai to za ka zo mu tafi tare da kai duk abin da kake bukata ga shi nan yace a a yafe min har sai da yazo yace to ya Abu Hazim kai min addu'a eh mun karanta wannan duk ana mun karanta shi duk ana mun karatu shikenan to shikenan to sai a ci gaba kenan shi yasa yanzu duk wanda zai zai na ai malamai su kashi ga siyasa kar su yi menene da menene sai ka ce wace siyasar ciki siyasa shar'iyya ko kuwa siyasar da aka kafa ta akan zalunci da yaudara da cin amana da ƙarya to wannan kai gaskiya malamai su nisa ce wannan to kuma duk abin da malamai suka nisa ce shi gyaruwa zai yi ko da lalacewa zai yi da lalacewa shi yasa masu magana cikin jarida cikin radio cikin talabijin gurin kai a hankali dan Allah eh ku rinka yi a hankali dan Allah amma ka kuna ana ji an san wane wane jahili ne idan eh sosai sosai eh Mm-hmm. haka manzo Allah ce kuffa alaika haza in kana son zama lafiya ka mai wannan kana sake shi wannan gaban da kake gani ya fi komai haɗari shi yasa aka saka shi cikin akwatu aka kawo kusoshi aka kakkafa masa aka kawo aka yi silin ɗin shi aka rufe yana can nesa amma duk da shi sai ya kai mutum wuta duk da shi sai ya kai mutum wuta باب الوضوء مين ها باب الوضوء مرتين مرتين مرتين باب اللي يزو نين الولا دايا دايا بيبيو كو بيبيو كينان كو قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد وخالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن عبد الله بن يزيد ابن زيد رضي الله عنه دعا بتور يكرا يتي أكاو مزبي أبند أكاو روا من ماء فأكفأه على يديه سي كركتا يزبا أن ينسى قدابي يوانكنا يوانكنا فغسلهما ثلاث مرات سي وانكي سوء أكو نمبا محل الشاهد كنا وغسل وجهه ثلاثا يوانك فسكسا سوءكو با محل الشاهد نان أكون عنواني ويديه إلى المرفقين مرتين مرتين يوانك هنوس سو بيبيو محل الشاهد ثم قال سألنا سيتي هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا قام الله صلى الله عليه وسلم هنا الولاء قال أخبرنا يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو منه باب الوضوء مرة مرة babin da ya zo na yin alwala ɗaya ɗaya gabobin da ake maimaitawa ka wanke su ɗaya ɗaya in sun haɗu komai ya yi daidai alwala ta yi biyu biyu ya yi uku uku ya yi wayansu biyu wayansu uku ya yi wayansu ɗaya wayansu uku duk ya yi قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عباس رضي الله عنهما قال yace an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace ala unabbiukum aw aw ala ukhbirukum bi wudu'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba za ku so na nuna muku yanda manzon Allah ke alwala ba fatawadda marratan marratan aw qala marratan marratan sai alwala daya daya كما الولا تاتيكا اندي كو انا يا سامروا قال اخبرنا ابو الوليد قال حدثني عبد العزيز ابن محمد الدراوردي قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وجمع بين المضمضة والاستنشاق يا الولاء يا kuma sai ya hada tsakanin kurkure baki da shaka ruwa a cikin kamfata daya ya ɗebo sai ya ɗebo kamfata ɗaya ɗebowa ɗaya ɗin da shi zai kurkure baki da shi zai hanci babu ma ja a fi isbaghil wudu'i babin da ya zo na bayanin cika alwala ayi alwala daidai wa daida ko ina ya samu ruwa قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن ابن عقيل أو أقيل عن ابن عقيل عن سيد بن المسيب عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا بذاك سونا نونا مكو أبند الله كي أبند الله كي كنكر زنبين الشبه ويزيد به في الحسنات ya ƙara muku kuma cikin ayyukanku na kirki a ƙara muku lada ƙalubala suka ce muna so ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallama ƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce isbagul wudu'i alal makruhat cika alwala akan dole akan koda ranka baya so alal makarihi alal makruhati yaya menene makarihi ko makruhati ko za ka yi alwala lokacin tsananin sanyi ko kuwa za ka yi alwala ba ka da lafiya ka cika alwala ko kuwa a'a za ka yi alwala babu ruwa ka saya da kuɗi duk makarihi ne wa kasratul khuta ila masajidi da yawan taku zuwa masallaci inda duk wanda gidan shi ya fi nesa da masallaci ya fi samun ladan taku in ma nisan waje ko kuwa yawan ko da wajen ba shi da nisa ya zo a yi azahar ya koma yana jira a zo a yi la'asar ya koma shi ma yana da kasratul kuta kenan wanti zaru salati ba da salati da jiran sallah bayan sallah kaifa ya kunun ti zaru salati ba da sala in yayi magarba ya zauna yana jiran me in yayi azhar ya jira yana lasa la'asar yana jiran magruba magruba yana jiran isha ko ko yayi sallah ya koma wajen aikin sa hankalin shi nan yana Allah Allah ya ji kiran sallah don ya ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid an fahimta ko ba shi da aikin da zai ba shi abinci yake yana zaune masallaci ko ko yana da sana'a yana yin ana idan da sallah ya koma wajen aikin shi hankalin shi na kan masallaci yana Allah da ji kiran sallah kuma ya rufe wajen aikin ya je kuma ya sallah shi ma yana cikin intizaru salati ba'da salah qala haddathana Musa bin Mas'ud qala haddathana Zuhair bin Muhammad an Abdullah huwa ibn Muhammad bin Aqil an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فذكر بنحوه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جهضم عن أبي الجهضم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا بإصباغ الوضوء أن أمرتهم متشك الولاء زي الولاء أيت ديدي وديدا كر أي ققاوة أبر لمعة باب في المضمضة باب ديزونا كركر باكي قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة قال حدثنا خالد ابن علقمة الهمداني قال حدثني عبد خير قال دخل علي رضي الله عنه سيدنا علي يا شبو الرحبة يا شجع الرحبة الرحبة ونولين دقا كوفة سيدنا علي كي شجع ينا زما وانا يزود مسألة سا وانا يزود مسألة سا وانا يزود سونا ولين كوفة بعدما صلى الفجر بان ياي صلى الصبح فجلس في الرهبة ثم قال لغلام له شي زونا سيتي ما يارنش ائتني بطهور كاو من روان الولاء قال فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست sai kawo mishi mazubi akwai ruwa a ciki da kuma kawo mishi tasa qala abdu khairin wa nahnu julusun nanzuru ilayhi muna zaune muna kallo in aka ce aka kawo ruwa da tasa da manya in za su yi alwala a inda ba a son ruwa ya zuba sai a aje tasa sai ana yi cikin tasa an gama a wanke kafa ma a cikin tasa sai a dauki ruwan aje a zuba an fahimta eh ko a daki ko ina ne shi ai ba a daki ya ce ba akwai mai? فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وتست قال عبد خير ونحن جلوس ننظر إليه فأدخل يده اليمنى فملأ فمه sai ɗauki hannunsa na dama hannunsa na dama sai cika bakinsa mana dai ya ɗebo ruwa ya sa bakinsa kenan famadmada wastan shaka ya kurkure bakinsa ya kuskure baki sa'an na ya sheka ruwa a hancinsa wa nasara biyadihi yusra ya face da hannunsa hagu فعل هذا ثلاث مرات سوء ثم قال من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهور duk wanda ke son ya ga irin alwalan manzo Allah to ga yanda manzo Allah yake alwala قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حسن ابن عقبة المرادي قال أخبرني عبد خير بإسناده نحوه باب في الاستنشاق والاستجمار باب da yazo na bayanin shakarwa da kuma yin tsarki da hoge قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عائذ الله ابن عبد الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استنشق فليستنثر duk wanda ya shaka ruwa hancinsa to ya face wa man istajmara falyutir duk wanda zai tsarki da hoge to yayi huttiri ko ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai babun fi takhlilil lihya babin da yazo na tsatsefi gemi in ka ji an ce in kai alwala ko ka ka tsatsefi gemi ka san ya shiga to gemin na da tsawo yana da yawa ke an fahimta قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان رضي الله عنه يتوضأ يتي ناقة سيدنا عثمان ينا الولا فخلل لحيته سيتسي في جيمنش عشان جيمن سيدنا عثمان ينا ديواكي أم فهمت ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم in ka ce gemu ai ko dan kankan ya bari gemu ne wannan ma gemu ne dan kankan mai dogon gemu mai tsagaggen wando ko tsagaggen riga mai kablo mai ijino mai wa'annan duk masu bin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wa qala sa'an sai ce هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ يتي حكى نجا منظر الله صلى الله عليه وسلم يا أي ايه ايه ايه ايه sati alhamdulillah Allah muna godiya Allah ka sa a yi zabe yadda ake nufin za a yi tashi hankali Allah ya takaita Allah maraukin sarki muna roko ka kasa a yi zabe mai zuwa lafiya a gama lafiya ya Allah maraukin sarki fitintinun da ke tashi na kisa kashe-kashe jiya a kasashen turai aka je masallaci aka harbe mutane mutum arba'in suka mutu Allah ka karbi shahadansu Allah ka kare musulmai duk inda suke Allah ka ba wannan kasa albarka Allah ka farfado da kasuwanci Allah ka sanya albarka cikin noma Allah ka ba mu damuna mai albarka ya Allah madaukakin sarki duk inda musulmai duk inda musulmai yake Allah ka kare shi ka kare addinin shi wa'anda aka kama su kuma Allah ya sako su lafiya Allah ka Allah ya kawo su gidajen su lafiya Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'alayt wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم